الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a yau lahadi ashirin da hudu kenan ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya tashi da ashirin da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin muna sharhin warakat fi usulul fiqh wannan kuma shine darasi na na biyar ko ai da muka tsaya wancan kara za mu kasa kan al'amur ne ko mun yi shi darasi na bakwai wai ce ne biyar ba ta Allah ya tsawai tsawon kai na darasi na bakwai za mu kasa kan al'amur kenan to karanta mu من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل فيه فرنتا بسم الله الرحمن الرحيم ها؟
من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الثاني والطبيب والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصيب الا به وهو الاسلام بقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين والامر للشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر وضده
wannan mas'ala ta man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul wato idan Allah da manzansa suka yi umarni ko suka yi hani wane ne wannan umarnin da hannun za su shafa wane da kuma ba ta shafarsa wato mas'ala ce da malamai suka yi saɓani a kanta wanda suke cewa tawilatul zayn lakinnaha qalilatul fa'ida mas'ala ce wanda tana da tsawon tattaunawa amma amfanin ta baya da yawa wato yadda mas'ala take halin kuffari mukhatabuna bi furu'i shari'ati amla kafirai yahudu nasara da sauran kafirai shin umarnin da ke cikin qur'ani ko hadisi da ya shafi sallah ya shafi azumi ya shafi aure ya shafi kasuwanci wannan umarni ko hani ya shafi su ko bai shafi su ba waɗansu suka ce ya shafi su ma'ana ranar tashin kiyama yadda ba su yi imani ba za a yi musu azaba bisa ga rashin imani haka za a yi musu azaba bisa ga rashin yin sallah rashin yin azumi rashin yin zakka rashin yin aure yadda Allah ya tsara yadda za a yi musu azaba kan yin shirka haka za a zarce su bisa ga shan giya bisa ga zina bisa ga dukkan waɗansu ayyuka waɗanda suke hannu ne kuma suka aikata ina fata an fahimta waɗansu suka ce a'a su kafirai ana musu magana ne ina ga wannan fantar ni dai bana bukatar ta nan wajen dan ina mura in dai kana ku kunna wajen ku amma dai duka duk ku kace da ake duk wajen ku ku kunna amma ta bayan nan ba um na abin nufi da halar kuffar mukatabal da furu'i shari'a ta amuna ana musu magana da rasta na shari'a ko ba a musu magana da rasta na shari'a waɗansu malaman suka ce eh ya shafi waɗansu malaman suka ce to asalin kafirai ana musu magana ne da imani umarni aka musu da shi imani duk umarnin sallah bai shafe su ba an hana su shirka duk wani hani na karku ta biya karku ta ta karku zama bai shafe su ba sai lokacin da suka gani shirka ta wancan ne a kuma lokacin da suka yi imani ko umarnin sallah don ya shafi mu da umarnin sallah da umarnin azumi da ne wanda ya shafi mu ne su kuma za su da imani ba haka bai shafe su ba sun fahimta ma'ana ita ce da matsalar amma dukkanin su sun yadda sun yi ittifaqi shi yasa take ba ta da fa'ida sosai dukkanin su yi ittifaqi kan cewa da wanda yake kafare gairu mukhatabi na bi furu'i shari'a da waɗanda suka ce al-kuffaru mukhatabun bi furu'i shari'a كلهم اتفقوا على أن الكافر لا تقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج إلا بشرط الإيمان لأنه لو صلى وهو على غير الإيمان فصلاته غير مقبولة ولو أدى زكاة ماله وهو على غير الإسلام فزكاته غير صحيحة ولو صام وحج فصومه وحجه غير صحيح وباطل غير مقبول لأن ذلك لا يقبل إلا من أهل الإيمان ذاك التي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا لماذا لأنهم غير مؤمنين ذاك التي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هذه الجملة الحالية شرط وسألها سألها وهو مؤمن يعني حالة كونه مؤمن حالة كونه مؤمنا عندما صلى عندما سعى سعي الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا ina fatan goma yadda ala kulli halin man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhulu waye zai shiga cikin umarni da hani wanda ba zai shiga ba yake yadkhulu fi kitabillahi ta'ala al-mu'minun wanda ke shiga cikin maganar ubangiji ta umarni ko hani su ne mummunai asahi wanda yake cikin rafkanuwa wasabi da yaro kankani wal majnun da mahaukaci zairu dakilina fil kitab waɗannan duk abin da ya shafi umarni ko hali ba ta ciki mutumin da yake rakkani ma'ana mantuwa ta kama shi lokacin sallah ya shigo ubangiji ta ala ce aqimi salata ni dubuki san rana ta karkata da haka lokacin sallah yayi wannan umarnin na cewa tsayar da sallah ya shafi kowanne ɗaya cikin ɗaiɗaikun mummunai in ban da wanda yake mai rafkanuwa wanda ya manta ya shigar da wadansu abubuwan da sun mantar da shi shigowar lokacin sallah haka kuma yaro karami wannan umarnin bai shafe shi ba haka kuma mahaukaci wannan umarnin bai shafe shi ba daga lokacin da mahaukaci ya sami lafiya yaro ya balaga mai rafkan ya tuna to umarni kuma mahaukaci shi yasa sai malamai suke tattauna kan cewa idan lokacin sallah ya shigo sai ya kasance mutum bai bai targa ba cewa lokaci ya shigo bai tashi tuna lokacin sallah ne ba yanzu har kuma lokacin ya fita ya wuce daga baya sai suna to yanzu zai yi sallah da yi suna din nan ko da zai ba idan zai yi sallah zai yi ne da umarnin farko da ya shafi umarnai ko da wani sabon umarni sabon umarni ko sai ka babu da wani sabon umarni ne umarnin farko ya shafi lokaci shi kuma lokaci ya riga ya wuce إذا أراد أن يطئ الصلاة الآن سيوطئها في غير وقتها هي الصلاة مربوطة بالوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والآن قد خرج وقتها إذا كيف يسميها لا يستطيع إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها لأن الصلاة تتطلب أمرين الأمر الأول أفعال الثلاث من قراءة وقيام وركوع وسجود وكذا وكذا إلى آخره الأمر الثاني إيقاع هذه الأفعال في وقت محدد حدده الشارع فإذا تمكن من الأمر الأول وهو أفعال الثلاث فلا يتمكن من الأمر الثاني وهو إيقاع هذه الأفعال في ذلك الوقت المحدد لأن الوقت قد ذهب ولا يستطيع إرجاعه ولا يستطيع استعادته من جديد خرج ومضى ولا يتكرر إلى يوم القيامة فكذا إذا لك في صلى الله بناء على الأمر الأول الأمر الأول مربوط بالزمن idan muka ce yi sallah yanzu dole mu nemo mai amrun akar jadid to shine sai manzo Allah ke cewa man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wa zalika waqtuha wanda barci ya dauke bai sallah ba ko ya manta bai sallah ba to sai ya sallace ta lokacin da yake ko lokacin da ya farka fa zalika waqtuha ai fa zalika waqtuha bin nisbati lin nasi وكذلك بالنسبة للنائم هذا وقتها تنده وزال الله سوى wannan shine lokacin ta lokacin da yake sallar zai yi niyya na qada'i ne ko ada'i ada'i zai dan lokacin ta ne ba qada'i ba in qada'i yayi kuskure ba qada'i ba ne fa zalika waqtuha shine lokacin ta saboda ne dan inda a ce cewa aka yi ya mayar da ita a wancan lokacin wancan lokacin ya riga wuce ba zai iya dawo da shi ba yanzu sabon lokaci aka ba shi ina fata an fahimta yani lahu mu'amala khassa amalahu Allah ta'ala mu'amalatan khassa awjad lahu waqtan akhar jadidan bin nisbati lahu to sai wani zai shi kuma ya garta da ganganci har ta wuce yana ji yana ganin lokacin sallah shi gobe ba har ta wuce sai ya zo shi kuma zai yi هل يصليها بناء على الامر الاول؟ لا اذا يحتاج الى امر اخر جديد وهل هناك امر اخر جديد بالنسبه لمن ترك الصلاه عمدا حتى خرج وقتها؟ لا هو ذي بدل zai kula da idan yi wasa shi sai a ba a yi sai an saka wa ya ce ba babu inda Allah ya lama cikin Qur'ani babu inda manzo Allah ya lama cikin hadisi yanzu ne zai kaza'i ko adai in sai adai lokacin da ya wuce in sai kaza'i ya ce kai kaza'i wai ce kai kaza'i ina fata mun fahimta shine suke cewa al'amru la yastalzimu al-qada' بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في وقت معين معنى الأمر بالصلاة الأمر بالعبادة لا يستلزم أن تقضيها لماذا؟ لأن القضاء يحتاج إلى أمر آخر جديد ذلك أن الأداء مربوط بوقت محدد وقد تركت ذلك الوقت حتى فات عنك والآن لا تصلي ولا تصوم ولا تهج إلا بأمر آخر جديد ina ba za mu fahimta sai ka samu umarni ka zo da yake da amma sannan kalama in ba ka zo umarni dan me za ka lamu wai sai kalama shari'a kuma ba a yin sadaka ala kulli hal at-tahi was-sabi wal-majnun ghayr dakhilin fi kitab haka suka ce غير داخل في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعه kaga shi ya dauki ɗaya zancen da biyu kenan lalle kafirai ma ana musu magana da rasta na shari'a umarnin da ya shafi sallah azumi zakka aikin hajji irin da ya shafi mummuni ya shafi kafirai wa bima la tasihhu illa bihi sannan ana musu magana da abinda furu'in shari'a din ba ta ingantuwa su da shi menene al-iman wa huwa mu'minun وهو الإسلام دين المسلمين لقوله تعالى حجة أكن سوى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من الأدلة على ذلك قوله تعالى لم يكن من المصلين لا تنبيه فلان تاسم كياما ما سلككم في سفر ليس جد كنتكم قالوا لم نكن من المصلين والصلاة فرع من فروع الإسلام كما يدفع سوى فرع من فرع من فروع الإسلام ولم نكن نطعم المسكين وهو كذلك فرع وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كذا نن تكذيب يوم الدين وأنهم كفرا أما ترك الصلاة هذه معصية ترك الإطعام للمساكين هذه كذلك معصية وذكرهم هذه الأمور على أنها هي السبب في دخولهم النار دليل على انهم مخاطبون بهذه الامور مخاطبون بفروع الشريعه ومخاطبون كذلك بما لا تصح الا به وهو الاسلام والامر بالشيء يا فتر بيت المساله ينزل من فهمت سوى معناه ما لم يكن يتابعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام لا zance mafi inganci mukatabana bi furu'i shari'a wannan shine zance mafi inganci ko shakka babu cikin zantukan guda biyu amma kamar yadda muka faɗa da wanda suka ce gar mukatabana bi furu'i shari'a da wanda suka ce mukatabana dukkan su sun yi ittifaqi kan cewa hatta walau kanu mukatabana bi furu'i shari'a fala tuqbalu minhum illa bi madha illa bil iman لو صلوا لو لو لو لو انهم صلوا لو انهم زكوا اموالهم لو انهم فعلوا وفعلوا وفعلوا مما امر الله تعالى به وما امر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فانه يبقى مهجوزا يبقى موقوفا لا يقبل منه لا يقبل منهم الا بشرط الايمان. ina mata an fahimta wata matsalar da zai shiga sai ce wal amru bi shay'i nahyun an dubbihi umarni da yin abu hali ne game da kishiyarsa ina ba ta fahimta idan aka umarce ka cewa yi kaza ko shakka babu to an hana ka kishiyar ta kenan idan nace tashi kalmar tashi din nan daidai take da la tajlis ina ba ta fahimta a da zan zo in ce qom ka tashi tsaye sai wani zai ce lima za ra'aytu ka qa'iman sai ka ce al ustaz qala la tajlis kariya kai ko gaskiya duk da cewa shi kalmar la tajlis ya amfani da ita ya yi amfani da kalmar kum kalmar kum kuma umarni ce amma la tajlis ko menene hali to amma tun da la tajlis ita ce kishiyar kum to shine al'amru bin nahyi al'amru bi shay'in nahyin an buddi ma'ana duk lokacin da shari'a ta ce yi kaza to ta hana ta kishiyar wannan abin ke a dan ka iya zuwa ka samu wani mai jafa'i ya ɗauki zahiriya mara dalili misali ya ce kowane irin abu yana buƙatar dalilin su ƙarara ina fata mun fahimta wato kaga a nan gurin idan ka san wannan ƙa'idar sai ta hutar da kai cikin abubuwa idan ka san an umarni da kaza to an hana ne kenan kishiyarsa idan ka san an yi umarni da wato kyauta to a shari'anta ka san an hana ne kishi ya ita ce ruwa ko da baka da nasi da ka haddace samu wanda ya ce a yi kyauta shi ne dalilin ka na cewa kar a yi da annal al'amur bi sai nahin an dubi ina ba ta fahimta wan nahyu an shay'i amrun bi dubbi idan ko an hana ka abu an ce kar ka yi to kamar an umarce ka da me kenan kishiyarsa an ce yi kaza kenan ko da baka fito karara ko da ba fito karara an yi maka bayani wato akan shi filla filla ba ala kulli halin wannan dai shine abinda wannan fakara ta kunsa kuma wannan fakara ta shafi darasin baya kamar waɗannan abubuwa ne mun tawaji al'amri abubuwa da suke biye da bayan al'amri kenan ina fata an fahimta amma kawai da abin da malamai suke na mulahaza suka ce kalmar ita matsalan al-kuffar mukatabun bi furu'i shari'a am ghayr mukatabun bi furu'i shari'a كان ينبغي للمؤلف أن يؤخرها حتى يتكلم عن الأمر فإذا تكلم عن الأمر ثم يأتي بها ذلك ما لم أصل الفقه sun saba tunawul ta bayan sun yi magana akan al'amru sun yi magana akan annahyu karshe sai su kawo mas'alan hal kuffar muqatabun bi furu'i shari'a amla yani min haythu at-tartib هذا هو المعهود عند الأصوليين من حيث الترتيب لكن المؤلف هنا قدمها على الكلام على النهي وكان ينبغي أن يذكرها عن النهي wannan kuma matsala ce tartibi ta gari ta tashir wannan babu wani abu cikin ya zo ma da mutum matsala wadiha wa mawjud khalaf inta to sai ne kuma na gaba annahi wal nahy istib'a'u tark bil qawl mimman huwa dunahu ala sabil wujub wa yadullu ala fasad al manhi anhu وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
ممتاز والنهي استدعاء الترك بالقول مما هو دونه على سبيل الوجوب wannan shi ne ta'arifin nahyu da yi annahyu istida'u tarki bil qawli ممن هو دونه على سبيل الوجوب عمله wato shi abin da kira nahi istida'u tark al-istida'u mun ce shine ne at-talab neman barin abu neman wane ya bar kaza ta wace hanya za ka nemi ya bari bil ishara bil kitaba sai ce la bil qawl ta hanyar zance ka yi zance yaji la tazlim la taqrabu zina ولا تقتلوا النفس التي حرم الله dukkan waɗannan menene a kawali ne zan tuka ne aka yi umarni da su dan a sa ka bar wani abu sananne ba isara ba ce ba da hannu da za ka yi isara da hannu a wurin malaman usul fiqh wannan ba na hayu bane su suna buƙatar lafazi ne dan karkashin lafazi ne ake kalato ma'ana amma isara da hannu takan canja daga wuri zuwa wuri amma karkashin lafazi sai a samu iskin daɗin hakikalin da kake so ta iya yi isara ya kasance abin nan ba abin nan ba a yanzu misalin zai iya zuwa ga mutum guda biyu ko guda biyar a gaban ka sai in ce malam tafi ka ga nan wannan sai ya shiga da wannan ya shiga da ba wanda ya san da shi nake yanzu lokacin da na haka nake malam tafi a cikin kunan wa zai iya sanin da wa nake ko da kuma ina yi magana da nake malam tashi amma idan haka ba wanda ya san da wani amma idan nace hakim tashi ka zo nan lafazi ne kowa san da wani ke mutum ɗaya ya tashi wannan ya san kuma lafazi ne a kowane mutum ɗaya ya tashi ya halatta ɗaya ya shigo ɗaya ya fita ma'ana dai ban umarci biyu fita ba amma dai ɗaya na ce ɗayan nan yusbiqu ala kulli fardin min al-afrad duk wanda ya fita lafazin ya gaskata a kansa ina ba don gumbayin da to kaga wato isara su ba sa izina da ita a matsayin cewa a iya umarni ko hane da ita dole sai bil qawl istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu daga wanda yake wato bai kai shi matsayi ba na sama ya ce wa na kasa barkaza to kaga wani manahi kenan ala sabil wujub kuma ala wato akan ɗauke shi a matsayin wajibi ma'ana duk abin da shari'a ta hana wajibi ne ne a bar shi kenan wa yadullu ala fasadil manhi anhu sannan duk abin da shari'a ta ce a hana hana wanda din nan na nuna in mutum ya abin bai inganta ba na nuna idan mutum ya abin to bai inganta ba kenan ala wannan shi ne hani كما فضل الله تعالى لا تقربوا الزنا فهذا نهي لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق wannan duk nahayi ne hali ne an gane ko kuma duk lokacin da shari'a ta ce kar ai kaza asalin hukuncin sa shine ya zama dole ne a bar wannan abu wato kamar yadda muka ce asalin umarni yusidu wujub illa bi qarinatin tasrifuhu من الوجوب الى الاستحباب وحكم على الاصل في النهي انه يفيد التحريم الا اذا وجدت قرينه تصرفه عن التحريم الى الكراهه ina fata fahimta duk umarni cikin qur'ani ko hadisi al-aslu fihi an yakuna bil wujub dole ne kawai ka bi wannan umarnin sai in mun samu wata karina wadda za ta karkatar da shi daga wajibi zuwa ga ne musahabbanci to sai mu ce karuna kaza ce ta sa wannan umarnin ya tashi daga wajibci ya koma musahabbanci amma in ba haka ba da ya kamata ya zama wato kamar yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqul illa fil hay'alatayn to nan za ku ce la hawla wala quwwata illa billah fadin sa cewa fa qulu misla ma yaqul da kun ji kiran sallah kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa wannan ne ne umarni ne al'asr fi annahu yusudru wujub asali ya kamata ya fa'idantar da wajib to amma sai aka samu karina da ta nuna wannan umarnin ba na wajibi bane na musabanci ne mai take wannan karina cikin sahabbai an samu ana kiran sallah su kuma suna surutu ba tare da su yi mutaba'a na mai kiran sallah ba kuma daga cikinsu akwai man huwa ashaddun nasi muhafazatan li awamir annabi sallallahu alaihi wasallam huwa abdullah ibn umar lalle da ya fahimci wajibi ne zai saka shi kaga wannan karina ce babba da cewa qulu mithla ma yaqul hadha al-amru min istihdad la bil wudu ina ba dan to haka kuma idan an yi hali an ce ku daina kaza al-aslu fihi an yakuna lit-tahrim sai in an samu karina da za ta kautar da shi daga haramci zuwa ga mai karhanci sai da mun samu wata karina da za ta kai shi daga wajibi ko saka babu to ya zama wannan halin da yake fa'idantarwa a abin nan karhanci ke fa'idantarwa da haka malamai suka yi saɓani dangane da as-salatu fil maqabir as-salatu fil hammam ma'ana kana da ban ɗaki ban ɗakin gidanka mai tsafta ne a wanke ki shi da kawai in banda wurin da ake yin kazanta sauran wuraren a wanke ki kas babu najasa ya halatta ce sallah ki ko bai halatta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa za a iya yin sallah a ko ina illa al-maqbaratu wal hammam sai makabarta da ban ɗaki ma'ana wannan ya nuna kada ku yi sallah a makabarta kar ku yi sallah a ina to wannan hani ne cewa kar ku yi sallah a makabarta kar ku yi sallah a fa'idantar da haramci ta yadda in kun yi sallah a ban ɗaki kun yi haram ko kuma yana fa'idantar da karhanci cewa idan mutum ya yi makaruhi ko shakka babu mas'ala ce wadda malamai suka yi safani a kai amma waɗanda suka tafi kan cewa idan mutum ya yi makaruhi ne suka ce karinan mu da ta cire wannan hannun daga haramci ta mayar da shi karhanci shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ju'ilatil ardu ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tunda ce dukkan kasa an samu ita ta zama makabar da ta zama wato wurin sallah da kuma tsarki na sai kuma ya zo ya ware wani wuri a cikin kasa ya ce ban da shi suka ce wannan warin cewa karfe kaza waccan karinar ta umumi ta nuna wannan karhanci ala kulli hal mas'ala ce khilafiyya kama qultu lakum wa inna wa faqat suktu hazin ad-dalilaini li darb al-amthilati buga misali kawai nake so ba tarjihi nake so in cewa kai sallah kan makabarta ko kai sallah makabarta ko kai sallah a ban daki ko kar kai ni dai ba wuri da zan yi sallah a makabarta ni dai ba zan yi sallah a ban daki ba tarjihi nake so in yi ba amma dai misali ne na kawo muku na cewa wato idan hani ya zo asalan ana daukar hani a matsayin haramun sai in an samu karina sai ta cire shi daga mai haramci ta mai da shi karhanci Allah ya أظن أن هذا الأمر واضح جدا طيب. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة umarnina zuwa wani lokacin ana nufin ba ba wajabci ba abinda ake nufi halacci aw tahdid ko kuma firgitaswa ina fata mu fahimta aw taswiya ko daidaita ababai guda biyu aw takwin ko kuma ana nufin kawwana abu ma'ana takwin kamar umarni da ake nufin ibaha kamar me umarni da ake nufin ibaha Allah ya yi umarni baya nufin wajabta abu baya nufin mustahabbantarwa kawai dai so ake a nuna ne halal tsantsar halal وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر abinda wannan ke nunawa mai cewa halal ne mai azumi tun daga lokacin da rana ta faɗi halal ne ya ci ya sha ya kusanci iyalinsa har ya zuwa lokacin da alfajir zai keto sannan ya daina waɗannan amma shin umarni aka yi cewa dole sai ka ci dole sai ka sha dole sai mutum ya kusanci iyalinsa inda umarni ake na wajibci ma'ana dai dole cikin daren ka tona baka ta wani abu kuma dole mutum ya jima'i ko da bai da sha'awa ya sai da zai gina sha'awar kaga ba zai ba wanda zai ce haka amma umarni ne na fa'idantar da ne halaccin ci da sha fi hadhihi al-fatra fi hadhihi al-muddati az-zamaniyya allati tabda'u bi ghurubi shams wa tantahi bi tulu'i al-fajr يعني جاز لك أن تأكل وجاز لك أن تشرب وجاز لك أن تطع زوجتك في هذه المدة الزمنية التي تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر جائز أن تمارس هذه الأمور التي أنت منهي عنها في الفترة النهارية ina fatan wannan ya ci tausiri kaga kulu washrab wato al-ibaha ne wato umarni na zuwa bil ibaha kenan sannan yana zuwa lit tahdid firgitaswa menene misalin umarni na firgitaswa ku duba cikin qur'ani ga sunan da yawa gabas da yamma da kudu da arewa eh a'a wato a umarce ka abu ba dan kai ba kawai sigar ce ta al'amru amma al-murad bihi tahdid wal wa'id kasan da wata cikin qur'ani mumtaz i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna Allah na nufin ku je ku wani zai iya kafa hujja da i'malu ma shi'tum yaje ya zuna yaje ya shage Allah ce mu aikata abinda muka ga dama kuma umarnin Allah na daukar shi a matsayin wajibi ashe duk abin da zuciya ta so to wajibi ne ma in aikata shi sai wani ta haka ta ce a wannan umarnin wa in kana kharaja makhraj al-amri lakin al-murad bihi at-tahdid la zanaswa ma'ana i'malu ma shi'tum fa innakum majziyun bihi yawm al-qiyamah fa innakum mas'uluna anhu yawm al-qiyamah kamar ka hana yaron ka ne kaza kace yanzu ba na ta kanka kaza ba to shi kenan dai kai dan ta gani ma'ana kai ai ka gane zai biyo bayan ne yi wannan menene tahdid na zama suwa akwai wani irin sama cikin gurani banda yi maluma ce sosai ne ومن شاء فليؤمن ومن شاء جميل جدا وهذا من أوضح الأمثلة كذلك مثله هذا يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء ثم نريد يقول إن الله سبحانه وتعالى خير للإنسان بين أن يكون مؤمنا وبين أن يكون كافرا فإذا شاء آمن وإذا شاء كفر فهو مخير بين الأمرين هل يقول ذلك أحد من الناس idan mutum ya faɗi wannan aika ganin lalle yayi fauza wajen fahimtar al'amura wato yana da rudin kokolwa kenan sai abinda Allah yake nufi at-tahdid fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimin nara ma'ana wanda ya ji cewa imani zai to yayi imani wanda ya ga cewa kafirci zai to yayi kafirci ma'ana sakamakon imanin da yana nan yana jiran sa sakamakon kafircin kuma yana nan yana jiran sa jamil sai kuma al'amrul taswiya menene misalin sa jamil jiddan isbiru aw la tasbiru sai aka ce mai a ƙarshe sawa'un an haƙurin da rashin haƙurin duk ba zai ba wani bambanci isbiru in kuma ku ga dama la tasbiru sawa'un alaikum ina fata an fahimta a ce fadin Allah ta'ala isbiru ga ahlun nar wani zai ce a ai har a cikin wuta ma akwai umarni ma'ana an ce lalle su yi haƙuri kuma wajibi ne yin haƙuri ta wannan umarnin da aka kawo shi littaswiya shi kanshi wani nau'i ne na azaba a cikin kai hakuri ko furta da tsaye ne akwai kuma al'amur da yake zuwa littakwin kamar yadda Allah ce da banu isra'ilawa kunu qiradatan kafin ya faɗa haka ne li yuhawwilahum min khilqatin ila khilqatin ukhra na faɗa an fahimta la li annahum hum alladhina yamtasiluna hadha al-amr mutum da kansa zai iya rikicewa ya zama biri a'a wato Allah ya faɗi maganar wadda da ita ne kuma ya yi rabin ƙudurarsa na ya kasantar da su birrai bayan da suna bil'adama an gane ku wala kada alimtum allazina atadaw minkum fi safati fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa ma yusallama takin almuhim wato idan mun ga umarni a cikin alqur'ani mai girma الأصل في الأمر فينا أن يكون للوجوب وقد يخرج من الوجوب إلى الاستحباب وقد يأتي الأمر للإباحة بل قد يأتي للتهديد أو التسوية أو التكوين فسياق الآيات وسباقها هو الذي يهدد المعنى هو الذي يحدد لك المعنى المراد من الأمر ثم إن النظر في القرائن يساعدك على فهم المراد من هذا الأمر فأنت عندما تنظر إلى القرينة سواء كان القرينة متصلة أو كان القرينة منفصلة فهذا يساعدك على تحديد المعنى المراد من هذا الأمر ina fatan an fahimci wani sosai wato kallon jerin ayoyi din na iya taimakawa wajen ka fahimci me ake nufi da wannan umarni ina fata mu hada Allah ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ana kowa san tahdidi ne wannan islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama kowa san tahdidi ne wannan ina fata mu fahimta to kaga annan sai kawo na umarni sai ya shiru bai kawo na hali ba wanda shi ma annahyu yakan iya zuwa wato al'aslu fi dama an yakuna yufidu maza at-tahrim وقد تصرفه قرينة من إفادة التحريم إلى إفادة الكراهة سنن قضية الأمر قضية النهي ليس المراد به التحريم وليس المراد به كذلك الكراهة وإنما المراد به الدعاء يكتب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا معنى كان وجبتها الله ne amma me kake nan gurin addu'a la tu'akhirna in nasina aw akhtana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu la tuhal la tu'amilna ma la taqata lana bi kaga duk wannan menene addu'a mumkin to a take wannan shine abin da ya tafi wannan darasi ne ban sani ba zan yi shiga cikin abin nan siga ta amru bai yi magana akan ta ba al'amru gaskiya siga ta guda ɗaya ce al-maqarunu bila annahiya wannan ita ce sigatul amri al-wahida al-fi'l al-mudari al-maqarunu bila kiyaya zan sigatul nahyi kana ke fanto sigatul nahyi kana al-fi'l al-mudari al-maqarunu bila annahiya ita ce siga ta annahi daya dayar siga banda wannan sai dai kuma lafazi ya nuna maka hali yake nufi kamar da Allah ke cewa hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmul khinziri fa lafzu tahrim hadha yufidu madha yufidu tahrim ma dama yufidu tahrim fa idan hadhihi al-umur kulluha manhiyun anha fa qawluhu hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah wal ha kuma innama harrama alaykum almaytata waddama wa lahmul khinziri wa ma uhilla ina fata mun fahimta to kaga duk waɗannan lafazin at-tahrim ko shakka babu yatabammanu nahaya balantana kuma a kawo lafazin an-nahyu din shi karan kansa ina fata mun fahimta to amma dai siga wadda da an kalle ta za ga cewa tana fa'idantar da wato النهي شيء الفعل المضارع المقرون بلا النهي سواء كان موجها الى مفرد او كان موجها الى الجمع وهذا الجمع سواء كان جماعة الذكور او جماعة الاناث باللوكة اللي اكاو فعل مضارعي اكتدد لا تهني لا تقف ما ليس لك به علم هذا هذا موجه به الى الواحد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن kaga wannan muwajjahun bihi ila jama'atu zukur la taqrabu ma da yake la taqrabu al fawahisha ma zahara min hawa ba to kaga wannan shi ma muwajjahun bihi ila wahid an gane ko to duk lokacin da aka samu wannan hawa kuma wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula fi'l mudari muwajjahun bihi jama'atu al inath وقد قارنته لام النهي لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى المهم دكان فعل مضارئي وند لا الناهية تشد سكن فتو يا زما سيغا شيء سكن سبب النهي بل هي الصيغة الوحيدة للنهي فكل ما هو غيرها إنما يفيد النهي عن طريق أخرى عن طريق آخر me yasa suka mayar da wannan ta zanto ita ce siga guda dan ita ce sai kuma mai zuwa cikin alqur'ani mai girma ka duba ko cikin wasayil ashra kadai la taqrabu al-fahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wala kaza wala wala wala wala haka sai kan zai a wuri guda ma kawai da kuma cikin suratul isra la taqrabu zina wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya sai kan zai a wuri guda wato wannan yana la kenan wadda siga ta wato ainihin Allah kenan to ina da sai mu dakata a nan gurin darasi na gaba za mu tashi akan al'am wal khas na ga ala kulli hal insha Allah ina ga zamu gama shi kafin nan dai kafin a tafi hutun azumi ko za mu kokari mu gama kafin nan kafin hutun azumi eh na san ya zauna a cikin zukatan ku cewa shi wannan littafi takaitacce ne kwarai da gaske takaitacce ne kwarai da gaske amma dai samun shi ya ba mu mata takala domin ko da yadda yake yin ta'arifi akwai kusuri ma'ana akwai jumla ce zance da yawa cikin kalmomi kaɗan sun yi kaɗan da yawa yakan bar waɗansu kulu da dama amma dai idan muka gama shi kuma daidai lokacin da mun haddace a biyar ɗin to ina da lalle ya ba mu mata takara kyau za mu samu littafin da za mu ɗora a kansa insha Allah ta'ala wanda zai zama wannan ɗin kamar asasi ne wancan sai ya samu gindin zama a kansa sannan lokacin da muka kammala wannan ɗin za mu yawaita amsila ma'ana cikin littafin za mu sa na gaba ko shakka babu za ta'arifat za mu damu da ta'arifat wanda za mu rika rubuta kan allo ko da akwai su a littafi ko babu a rubuta su kan allo ko a exercise sannan mu matsa da misalai dan saboda ya zanto kamar tafiki muke a aikace yanzu nan gudun tanziri nake kawai kokarin kawo abin yadda ke a usul fiqh misalan da nake kawowa da baki da baki haka ɗan kaɗan ne bisa ga waɗanda insha Allah ta'ala za su zo nan gaba za mu matsa akan misalai saboda kamar muna tasbiqun qawaid din ne a cikin ne a cikin nusu na shari'a ina ga wannan zai fi bayar da wayar da kai sosai amma dai mu dauka cewa duk inda ta je ta dawo insha Allah ta'ala sai mun sauke wannan kafin nan kafin aka ci hutu Ramadan idan to mun rufe shi dama yadda na yi tsammani darasi goma za mu yi mu gama shi yanzu an yi bakwai yanzu saura nawa kenan saura uku bizin insha Allah da yadda zamu cikin darasi uku mu gama su ku shirya yadda zamu gama cikin darasi uku ma'ana sai kasance kasar goma kwali ɗaya kenan kowa yana da shi kenan ina da haka tsari ne lokacin za mu dawo cikin shawwal sai mu fito da sabon wani tsarin daban da izinin ko ko ne wai yanzu a yanzu kuna lokacin bai cika ba yanzu to amma ba za ku kawo harda ba ai za a kawo harda kuma za mu daura sabo ai ba wai na tsaya ba ne yanzu a haka ma'ana ba biyu muke ba dama sai mu yi wannan kuma sai ku kawo harda kuma sai sai mu jajin nan waya harda ce yanzu to bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة تفعل فلوجود خصوصا أو تلقى دون تلتفت وأطلقا لا مع دليل دل ناشر عن على إباحتين في الفعل أو به فلا فالفرق هو عن الوجود فالفرق هو عن الوجود حسنا بحمله على المراد منهما ولم يشرك ولا تكرارا لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل مهم منهكم أمر به وبالذي به يتم فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء بالصلاة يفرض وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عبدة الموجود.
ممتاز. وأنا جاي ثم من تفضل.
وحده اتباع سوء واجب من قوله من كان دون الصالح يصيب تفعل فالوجود خلقا حيث الكون فيك فلوسك لا معد من ما شرعا ولا إباحة في الفعل أو نفس فلا فالصرف هو عن الوجود حكما بحمله على المراد منهما ولم تكفر ولا تكرارا لم يرد ما يشتبه تكرارا والأمر بالفعل مسلم منحته أمر به وبقيته كالأمر بالصلاة أمر كالأمر كالأمر كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرد وكل شيء للصلاة يفرد حيثما تنجي بالمطلوب وحيثما وحيثما تنجي بالمطلوب يخرج به عن عقدة الوجود
ممتاز yayi kokore da shi bisin lamana الوجوب
دليل دلنا شرعا على إباحة المسجد فلا بل صرفه وصرفه عن الوجود بما على المراد منهما وليس ثورا ولا تكرارا إلا يجيب على الشرك تكرارا والأمر بالفعل مسلم محجوب أمر به وبالذي به يجوب الأمر بالصلاة أمر بالوجود وكل شيء بالصلاة يفرد وحيثما يجيء بالمطلوب يخرج به عن الجسد
ممتاز اها بسم الله masha Allah yau har dan ba da ma ne fa na ga daga hannun gabas zai mu ko da arewa bismillah ممتاز ثم من بسم الله وانا ممتاز بسم الله وانا
وحدود السبع والزواج بقول المكان دون الصاد بسيدة الحصر الدين حقيقة وفي قليلة تشك مطلقة أما دليل دلنا شرعا على إباحة في الشيء أو نفي الصلاة فالصرف عن الوجود حسنا بحمده على المراد منهما ولم يفي فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار والأمر بالفعل المهم المنحدر أمر به وبالذي به يجب فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء بالصلاة بالصوت وحيثما يجيء بالمسجود يقدم عن أسباب الوجود ممتاز جدا نعم ممتاز ina ga tarihi yau da haddasa fi kyau adadin ya fi yawa sannan kuma har da ya zanto ba ba gargada da yawa ko idan an kusanta a baya eh kan da aka samu ba وحده استدعاء فعل واجب حده wato ba dan masu haddar sun kare ba amma dan saboda hisabin Allah waqt wa hadduhu istida'u fi'lun wajib wato idan an ce haddu sai ana nufin ta'rifuhu idan mutum ma haddu kaza da mana ma ta'rifu kaza eh wannan a'a ai yanzu kai sarki ne kawai to ba wai karanta da zan bayyana ko wa hadduhu istida'u fi'lun wajib wato haddu sai kamar da nake ne ta'arifu al-istida'a shine ne at-talab wa hadduhu istida'u fi'lun wajib wato shi al-amri idan wani ya tambaye ka me ta'arifin al-amri sai ka ce shine neman aikata wani abu na wajibi bil qawli ta hanyar zance yani la bil isharati wa la bil kitabati wa inma bil qawl liman kana duna at-talib liman kana duna at-talib wato wanda ya yi umarnin a yi kaza ɗin wato ya kasance yana sama da wanda ya yi umarnin ina fata an fahimta musiba tus'al yana da siba sibarsa kuma ita ce fi'il amri kawai wannan fi'il amri din mutum ɗaya aka ce ko mutum biyu ko mutum kaza fi'il amri kuma ta kowace irin siba la budda an ya kuna akan wannan wazanin if'al kamar ikra ba lalle bane ba akan kowace siga yake ta kan umarni akan kowane wazani kamar da muke ko ko atun atuni salata bi duruki sam sannan wa atuni salata wa atu zakata dukkan sai wannan siga sai ta ne ta fi ilal amr dan saboda haka abinda ake nufi siga ta fi ilal amr laysa bid darura an takuna hadhihi siga tansajimu ma'a wazni if'al kun fahimta aiko بصيغة تفعل فالوجوب أطلق حيث القرينة انتفت وأطلق واتو أن ثبت الفعل دكا إن الأمر يكون هنا فائدا كد واجبا إذا فسك حيث القرينة انتفت yayin da duk ba a samu wata karina ba wa utlika kawai aka saki umarni shi kadai da zai karinatin ma'ahu fa hadha al-amru yufidu madha al-wujub لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفيل أو ندب فلا أما dan da fa umarnin da muna da wani dalili wanda a shari'ance nuna mana ibaha ake ne tilfi ne wajen aikata abin auna bijin ko nuna mana a mustahabbanci ake nufi fala to irin wannan umarnin da yake da karina da yake da dalilin da nuna ibaha ake nufi ko nuna musabanta ake nufi fala abin da yake nufi ai fala yake da wuto an gane ku kamar da kuka mana misali da biyo kulu wasu rabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-adwad lafzi kulu amrun wasu rabu kadalika amrun lakin hal yujibu al-wujub la wa innama yujibu al-ibaha لأن هناك قرينة دلت على أن هذا الأمر إنما هو للإباحة فهذا الوجوب إن فتا أن فهمت حتى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هل هذا يفيد الوجوب؟ لا يفيد الإباحة يفيد الإباحة wato an riga an halatta sai ku tafi ku je ku nemi abinci sai ku tafi amma ba a ce ba dole in ta fi juma'a sai ka koma kasuwa ba a ce ba dole sai ka koma ofis dan kar wani sai Allah sai fantasiru fil ardi wa mutu dole kowa sai ya koma hadha al-amru inna ma huwa yusibu al-ibaha
فقاتلوهم إن علمتم فيهم خيرا أو أن يجيب الاستهباب ما دام قال إن علمتم فيهم خيرا هذه كريمة ذلك والذين يتقون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم هذا استهباب ليس بالوجوب وليس بالإباحة وإنما هو استهباب لأن الكتابة أمر مطلوب به شرعا إلا أنه طلب دون مؤكد قد يظن مستحب كذا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إيه لما دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه أمر وجود حكمة صرفه أمر وجود حكمة وتكود أمرني بجوازتي حكمة أن تيل سين هكا بهمه المراد منهما ta hanyar tsora ta akan da ya ake nufi cikin abu guda biyu dinta imma al-ibaha wa imma annabi wannan idan an samu karina kenan ولم يكن فورا ولا تكرارا umarni al'amur la yufidu takrar wa la yufidu al-fawr na da wannan mas'ala tana wanda an hafi sharfi illan mari ma yaktabu takrara wato aslan al'amru da aka ce yi kaza ana nufin yi to daya ba yanda za ka fahimci cewa ana nufin yi ka sake mai kawa sai in akwai karina da ta fa'idan ta yi tare da mai kawa a kamar da Allah ce aka yi salata liduluki shamsi إذا لا بد من إقامة الصلاة كلما تكرر دلوك الشمس دلكت اليوم لا بد من الصلاة دلكت غدا وبعد غد وبعد بعد بعد غد فكلما دلكت الشمس لا بد من تكرار الصلاة لأن هذا الأمر مربوط بدلوك الشمس إلى زفة الليل وقرآن الفجر فكلما تكررت هذه الأوقات من ليل أو نهار فلا بد أن تتكرر الصلاة معها kaga wannan karina ce ina fata an fahimta kaga da manzo Allah yace Allah ya rubuta muku haji ko haji sai ya shuru sai wani sahabi ce a fi kulli am sai manzo Allah ce ku rinka tsayawa inda na tsayar da ku in na ce kowace shekara to sai kun yi kowace shekara ko ku da ku iya ba ina fata an fahimta ashe inna allaha kataba alaykum alhajj tahujju yakthir takrir la yakthir takrar wannan ma yaza hajjta maratan wahida yakfi yana fata mun fahimta shine ma'anar walam yufid tawran wala takrara ma'ana ba dole bane daga cewa yi kaza ka tashi kai yanzu ina jin mun yi magana sabani halil amru yakthir tawra au yakthir tarahi sannan kuma halil amru yakthir at-takrar aw la yakthir takrar in lam yurid ma yaqtadi takrar ma takar ba samu ba shi ya tafi kan wannan mazhabin cewa al'amru la yaqtadi takrar al'amru la yaqtadi al-fawr illa idza wujida al-qara'in tadullu ala dhalika tadullu ala al-fawr wa kadhalika tadullu ala at-takrar wal amru bil fi'l al-muhim al-munhatim amrun bihi wa dun ladhi bihi yakun wannan ita ce mas'alar da muka ce ma la yakmul wajibu illa bihi wa huwa wajib domin yin umarni da sallah ba ma yin umarni da sallah ba yin umarni bil fi'il muhimmi cewa ka aikata dukkan wani aiki muhimmi al munhatim wanda yake na wajibi to umarnin aikata wannan wajibin amrun bihi wa bil ladhi bihi yasa kama umarce ka da shine an umarce ka da abin da baya yiwa a wannan aikin sai da shi amrun bis salati amrun bis tahara taban da annas salata la tasihhu bi ghairi tahara ina da ta fahimta amrun bis tatahhur المهم أن نقول أمر بالتطهر لأن لا نقول بالطهارة لأن الطهارة قد تكون معنى معناها واضح لكن إذا قلنا بالتطهر شنو mutum ya tsarki shi da karantarsa domin idan muka tsaya tahara kaɗai yana da faɗin ma'ana dan sai mutum ke nan kamar umarnin da ya magana a yi sallah ya umarci mace wadda take jinin al'ada ta san biyar da ta jini ya ɗauke don ta yi sallah wanda haza laysa biyadiha الطهارة ليس بيدها لكن التطهر في بيدها ده حكى الله حتى يطهرنا يعني الطهارة كده فإذا تطهرنا كذا التطهر كده لك تقول في تنظمت الألفاظ أمر به ودين الذي به وتلك الأمر بالصلاة أمر بالوضوء ومدين يصلى كما أمرين لدين الولاء وكل شيء للصلاة يفرض ومدين دكا ولا أبن ده أنفر لن تنسى صلى وحيث ما إجيء بالمطلوب يخرج به أن أهدت لوجوده فتكر أكثر مثل يكلا سيزيونا أبن على قدر استطاعته على قدر طاقته تشيك من خرج أن أهدت التكليف يا رجاياتك بجبين باس أيتكا ينسى يا سيوا كنت أنم باب النهي تعرفه السدهاء ترك قد وجدت بالقول ممن كان دون من طلب وأمرنا بشيء نهي مانع من ضده والأكس أيضا واقع وصيغة الأمر التي مضت ترك والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والصاهي وذي كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعا وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع باب العام وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم أمنتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع الجمع والفرد المعرفان بالله كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال شرط الجزاء ولفظ من ف... ولفظ من في آكل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ثم الأمور أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتى والقصد منها التقوية كذا لتهديد وتكوين هي كما أتت والقصد منها التقوية كذا لتهديد وتكوين هي والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي كركم أنت إلا الصبي والساهي أما إذا إلا الصبي كو إلا الصبي كذا وزن بيت الذكري شفت إلا الصبي والساهي أما إن ذاك فداء الصبي أذن تقول لك يشد أكمل يا ابن جنة قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعا وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع باب العام وحده لفظ يعم أكثر وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم أمنتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع من قولهم أمنتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع الجمع والفرد المعرفان بالله كالكافر والإنسان الجمع والفرد المعرفان بالله كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال شرط من جزاء وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال شرط من جزاء ولفظ من في آكل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ من في آكل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ثم العموم ابتلت دعواه في الدين بل وما جرى مجراه ثم العموم ابتلت دعواه في الدين بل وما جرى مجراه وطيب قال عددين هذا ما أنا تجرد من هذا كدم أي بقى سنة تبايك وبقى سنة تبايك ba tare da ba ba ga uwa ba yana da cewa to ta daga mutum ina fata mun fahimta ina ga har da tana da sauki da idan mutum ya saba kansa idan mutum bai saba kansa ba take da hala amma saba kai yana da yana taimaka mutum kowane irin ba a duniya abin da kuma bukata almubaraka mai mai sawa akai akai ayyo ba karatun safi ba ka san ko lissa da maza da yamma ba na'am babu ne eh بسوزة تفعل إذا تفعل النوي أما نرى في سنجابنا dokai sai ku ne idan ka cire ba wani nauyi da cire ba wani nauyi da cire kuma idan ka cire ta ma'ana za ta canza na'am eh wani wazirgin ne kullum zai zama tun da ai kamar badal ne na zu wanda zu ko marfu'i ne wa badal marfu'i marfu'un wa zulzuluni wa zulzuluni kulluhum zai zama wa zulzuluni kulluhum lam yadkhulu wal kafiruna fil khitab dakhalu wato kar ku manta saboda azuwanci irin dan adam duk lokacin da amma na rasa sun zamana dokai sai ku ce idan ka cire ba wani nauyi da cire ba wani nauyi da cire kuma idan ka cire ta ma'ana za ta canza na'am eh wani wajen zuni kullum zai zama tun da ai kamar badal ne na zu wanda zu ko marfu'i ne wa badal marfu'i marfu'un وذو الجنون وذو الجنون كلهم زي زمان وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا wato kar ku manta saboda azuranci irin dan adam duk lokacin da mutum ya yi intizamin wani wazani ba a nufin cewa zai iya suka shi ɗari bisa ɗari yana samun suka shi ne min haisul ghalib amma baya hana ka samu wani baiti ko wani shatarul baiti wanda ya ya fita daga cikin ka'ida amma ko ba yadda ya iya haka zai tare to shi yasa sai a yi hukunci akan cewa wannan barura ce shi iriya wannan ke bayuwa wani lokacin wata rana mutum ya shirya shadda inda yake akwai ta wanda ke kawo kusuran larabci ne amma sai sai barura ce iriya larura ce ta tilasta shi haka na'am ايه اها ايه eh sai da ma wannan sai yake zance ne zai tabbatar ma da wata ma'ana yake nufi kusa kullum baka iya daukan ma'ana ta fuskar shi lafazi ka san ma'anar su shi ka da yadda yake dan ma'anar na iya canjawa daga siyaki zuwa siyaki kalma ɗaya sai ga tana da ma'ana guda uku ko hudu yanzu idan mun ce maka menene ayin a da ya da na to ido shi ne ayi to la tasma fiha la biya fiha aynun wannan ko me kenan marmalo na ruwa to me ka canza daga can zuwa can قرينة تزنتي نم أنت متجارية إذا خرجت العين عين الباصرة هناك عين باصرة هناك عين جارية وهناك عين بمعنى جاسوس وهو من باب إطلاق الجزء مع إرادة الكل wato kalmomin larabci suna buƙatar sanin hukuncin da wasu daga wuri zuwa wuri na'am nahayi cikin nawa amma da ɗarika ukura ba a kiranta siga ta nahayi tsantsa domin asalinsa ba nahayi ne nafi ne domin latin lati ta nafi ne lakin ha tufidun nahaya min janibin asar wato dole sai da karina na'am wa alaikum salam usulul fiqh muke karka a'a karka tambaye ni karka tambaye ni wanda ya manta sallah ko ya barci wanda in mala abdulhab ya ruwa ko fiqh da hadith sai ka tambaye shi yasa nace a nan garin ko adab zaka karanta sai wani maka tambayar alwala ko taruma wato wato fiqh a wato kasancewar ilimin fiqh shi ya rayu a nan kasar ko musamman fiqh gida sai ya zanto duk magana da zaka yi in kai magana akan mu'jizan qur'ani za a rubuto tambaya kan tayyama alwala wankan janaba jinin haila jinin duki istihaba irama sallah kar irama in yi sallama biyu ko in yi uku ko in yi biyar in dole hannu ko zan dora dole sai an tambaye ka wannan in kai tambaya akan lugan larabci in kai darasi akan lugan larabci an sa yanda zan zo in ce tarihi shigowar harkar larabci Najeriya kaga harkar larabci kawai nake magana in yi laka sa'a biyu akan wannan bi izinin huta Allah inda aka tattara tambayoyi sai kaga alwala to mama wankan janaba jinin biki da sauran yanzu kaga duk wanda suke tambaya alhamdulillah na ji daɗi suna ta tambaya kan usulul fiqh din alaƙar abubuwan da aka karanta da sauran su kai kuma tun da wancan dama tun da na kawo sai na ce ba na tarjihi misali misali na jaddada na jaddada amma kai kana son sai mun koma mun mun ce ka na'am kwarai da gaske kalmar duna tana zuwa da ma'ana fauka tana zuwa da ma'ana taht tana zuwa da ma'ana qabl tana zuwa da ma'ana ba'd sannan duna tana zuwa da ma'anar ma ismul fi'l ismul fi'l al-amr dan nace dunaka hadha al-kitab bi ma'ana khudh hadha al-kitab ta da ma'anoni a cikin larabci tana da ma'anoni a cikin larabci siyaki jerin kalmar da ta zo yasa kullum siyakin zance shi ke tantance ma'ana yana da fa'idanta shi yasa nake jawo mun da wannan kalmar ko cikin tafsiri ko cikin kowane darasi cewa as-siyaqu yuhaddidu al-ma'ana as-siyaqu an-nazar ila as-siyaq yusa'idu ala fahm al-ma'ana yanzu da kudin kalmar as-sahwi babu as-sahwi babu fi sujud as-sahwi shikenan saha an salatihi a'a kaza da kaza abubuwa makamancin waɗannan kaga sahau din abin da zaka dauka mantuwa kaza rafkanwa mantuwa rafkanwa mantuwa to sai Allah zai ce Allah gunahum an salatihi sahun to tunda sun yi sahabu game da sallah ba sai su yi su da sahabu ba to a baka zama zai yi ba domin akwai mace akwai as-sahu fi salati as-sahu an salati wannan saha an salati bi ma'ana ya barta da ganganci alladhina hum an salatihim sahun da haka ake musu wayl waylun lil musallin alladhina hum an salatihim amma da an ce alladhina hum fi salatihim da duk wanda ya rasa cikin sallah shi ma waylun lil musallin ta hukunta kaga siyaqul aya huwa alladhi yuhaddidu al-ma'na sannan da aka zo man nama an salatin aw nasiha aw nasiha man nama an salatin aw nasiha ko man nama an salatin aw sahaha ko saha an salatihi a siyakin hadisin manzo Allah kaga wannan kuma yana nufin manta yayi da yi ba ba za ka fahimci cewa yana cikin can ba dan a can akwai karina ta alwailu sai mun da da danganci ya bari kalmar wailu sai nuna saha an salatihi ya bar sallan ne da bai da ba a kawo waidu ba da wannan ba karina da za su nuna ganganci sai dai ku ce ya manta da yin sallar gaba ɗaya ba amma sahafi salatihi kuma a'a yana cikin yin sallar amma ya manta wani abu a ciki to shi yasa kalmomi dole sai an kalle su ta wannan fuskar zaka fassara qur'ani ne zaka fassara hadisi ne sai mutum yana da wannan nazara din sai sannan kuma mutum yana ya zanto mai damuwa da wato gashi nan da suna mufradat na lugar larabci abun kunya ne a samu dalibi baya da gamus na larabci abun kunya ne abun kunya ne kwarai da gaske bai kamata ma gamus ba gamus masu tsari ne duk kalmar da ka gani kana zanna duk lokacin da zan yi tafiya ko ta yi nutse ce da ya in yi tafiya ba tare da qur'ani na ko gamus ɗina ba saboda wannan yana da fa'idar sosai mai karatun Qur'ani na gaji kawai sai in tabo da kamus ina duba haka to ko na kwanta barci ki dauka ta daga cikin abin da zan karanta kafin barci dauke ni kamus musamman muktar siha na arrazi tunda an tace shi daga as-siha saboda fadin su sai aka masa shi take tace sai da tasarrufin kalmomi da sojin da tasarrufa kalmomi amma duk wanda baya da mufradat sai dai kun kalmomi na larabci to ya zai yi karatu da me zaka karatu kenan ka ce ne an riga an barka a tasha to ma'ana kun sai kake ga umma da ce babun fi su gudu sahwi babun da yake magana dangane da sujudu murakkanu wa kaza wa kaza wa kaza kaza shike da abin da ya faɗa nan zaka tsaya ne faɗa ba ƙari ba rage ko foto kofi ne na malamin ka ba ka iya bayani ba ka iya ƙari a nan malam ya tsaya a nan malam ya ce a kwana kai ma in ka zara ɗalibanka dole nan za a kwana za a za a wuce daga inda malam ya kwana ta kalidanci da su ke ko to kofi ne kai muska mukarrara ce kawai eh wanne ne wallahi kana da gaskiya dan yanzu zai iya ba wani kamu zanen gudun ce ne wani kalma ya kasa kawo ta duk lokacin da ka tashi neman kalma wato kai gaskiya ko yake gaskiya tambayar ka dinda zalimi duk lokacin da ka tashi neman kalma ba wai yadda ba take kawai za ta dauke ta yanzu idan na zo na baka ya kuluna na ce ka neman mun ita a cikin kamus ya kuluna sai ka je kana neman kamus kana neman ya kulun to ba da ka nemo ta har kiyama ta tashi kila ba za ka gano ta ba to amma ka riga ka san ya kuluna fi'ili mudari ne to sai ka mayar da shi fi'ili madi sai ranto ne qala to ba za ka mayar da shi qala ba tunda ka san wannan alif din duk inda ka ga alif ko dai ta zanto da ta ya ce ko ta zanto da wawu to sai kai tunanin idan an ce qala yaqulu mazdarin kalmar shine ne alqawlu a ce wannan alif din asalin ta munqalibatun an wawu to ba za ka tashi kana neman qala ba kafin ba da ha alif sai dai ka nemi kafin ba da ha wawu dole sai ka yi sarfi kenan sannan sai ka tafi sai ka tafi neman kana neman sinadarin ka wa la wannan sinadarin kake nema to a nan ne sai ka maka kala ya kulu ya kulu na kun wace ce wace ce alƙaulu alƙalatu kala ya kulu kaulan wa kalatan wa makalan duk zai kawo maka ƙarƙashin wannan ba zai kawo maka kailula tan ba eh to zai kawo kailula tan san ba amma ba ta ba kailula amma ka san daga kayala ne shi kuma da haka ba babu mawun bane mutum kala ya kilu shi wannan kayala ya ya kayilu asalin sa kenan idan na ce maka ya kulu ma'ana a wani mazari yake a wani wazani yake ai daga fa'ala yaf'ulu kenan fa'ala yaf'ulu bi dhammi al-ayn wato min ba'da nasara yansuru kenan amma kaga ya kulu aka ce amma asalin sa ya kawulu ne ya kawulu to amma tunda wannan wato alifin harafi ne ba iya tunda na cikin huruful illa ba da karfi wannan harfin qawi shi ke da mutalat ad-damma ila sakin qablaha sai ya zanto nan gurin kuma an mayar da shi sakin sai zan to ya kulu amma idan ka tashi sai kai abin da Bahaushe ke cewa sannan asalin yasa kare ya tune asalin alli din wato kashi ne da haka sai ka ce asalin kalmar ya kawudu ya kawudu sai aka yi kayan kanci na sarfa sai aka mayar da damar da ke nan zuwa nan la'an da haza harfin da'if wa haza harfin kawi la ya kawa ala hamdu damma to shi kenan tunda aka dauke shi aka mayar da shi nan shi kuma wannan sai zanto sakin kenan ya kulu ma'ana da wani ya ce da kai kala ya kulu menene wazaninta sai ka ce wazanin fa'ala yaf'ulu babin ne nasara yansuru kaga nasara yansuru nasran kala yaqulu qawlan ma'ana qawala yaqulu qawlan nasara yansuru nasran fa'ala yaqulu fa'lan ina ba don kun fahimta ma'ana aiki kenan to to kaga yadda zaka nemo kalma ma'ana dai gaskiya yana da amfani wannan idan an samu kamu idan ka samu kamu kuma mukaddimar ya maka magana yadda zaka iya yadda zaka iya nemo kalma yayi sharhi da kyau yadda mutum idan yana neman kalma ya zai neme ta kuma kowanne tafarkin sa daban yanzu misali taurus al-abadi cikin al-qamusul mujid hanyar da ba ita ce hanyar da masu haye ruwa shi taurus abadi idan ka tashi neman kalma abinda zaka kalla menene harafin karshe ina fata an fahimta idan na zo wajen misali la'iba ba zan zo ina ta neman ina aka fara da lamun ainun ba ba zan bi dukkan dangin kalmomi da suka fara da me da suka je karshe da ba ba to sai in ga ko me ya fara a nan gurin alif ne ya fara sannan ba'un sannan ta'un sannan sa'un har in zo inda aka fara da la da la din ya zo ne ya zo bayan ta lababba ne wanda nan za ka samu labbaika da labbafu da wane ne labasa ne yalbisu ko labisa yalbasu har in zo kan inda lalle ba'un ga ainu la'un lamun ga ainu sannan ga ba kaga shi kuma hanyar da yi daban sannan idan na dauki kamos idan na dauki lisanul arab shi kuma kaga kalma ɗaya sai ya zo ya mun shafi biyu a kanta bai ta faɗin ma'anoni ya tafi kyale ne ka ga bar mutum cikin rudu saboda shi tsare ka tuhu aljan ulat tarji shi tara kalmomi yake kawai amma baya tarjihi saboda haka idan mutum na kokarin ɗauko ma'anar kalma daga cikin lisanin arab wata na za a yi masa dariya haka ne yadda ka faɗa ma'anarta amma shi ya baka a cakuɗe ba tare da ya tarjihi ba sai kuma sai ka koma ka yi tarjihi ala kulli halin dai wato qur'ani da harshen larabci yana da muhimmanci a wurin ɗalibin ilimi qur'ani harshen larabci kullum kana da hizbi da zaka karanta na alqur'ani kullum zaka duba kamus kullum da dan kamus ɗinka a alji wannan ta wani malamin mu da tababikul bishen wato mutumin sudan ne wato kamar da wani wani dokta abdulbasir yake yake masa abin saboda idan idan dushe ne larabci da ya ga dama sai larabci na minti goma ya kare ba ku sa abin da yake ba ya tattaro kalmomi duk kusan ya haddace su da kai ta sassa kuɗawa shi ne dokta abdulbasir badar yake cewa wato da ka je yana magana kai ka san cewa kullum akwai kamusa aljihunsa fi hillihi wa sarhalihi wa alama idatu ta'amihi da duka hukunta kamusa wada waƙoƙin su da yake rubuta sai ka da haka suke a tattaka kuɗi hayyul malihata fi jamal suksuki wa halawati taqwa wa husnul maslaki حسانة كان الحجاب جمالها فغدت ملاحتها بغير تحقق ita ta kafa wata ka wato abin da sauransu ma'ana dai karatu yana bukatan kullum alaikum bil qur'an wa alaikum bil lughati al arabiyya dole sai da qur'ani dole sai da harshen larabci inda haka ba yadda za ka je ko ka zo za ka je ko ka zo kullum ka karanta wani abu da alqur'ani kullum kuma ka duba wani abu na larabci sai kuna zaka takasusi cikin komai amma ba ka da qur'ani ba ka da larabci sai dai ka zuwa wajen ilimi ka samu ladan ka zo wajen ilimi sai ta zuwa mutum kullum yana ta zuwa tun yana yaro har ya tsufa yana zuwa wajen ilimi amma bai san ta wallahi almusta'an na ga sai mu dakata haka ko insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu mako na gaba kuna cewa assalamu alaikum ina ganin lokacin ku da sai shi ke da sai shi ke a sukan fassara ai akwai masu kamu ka san ajilanci ne dan adam sai ga wata kalmar ka je kana neman ta mutum ya baka takaitacciyar ma'ana ya wuce to shine amfanin hada kamus din da yawa hada su daban-daban kana da as-siha kana da muqtaru siha kana da tajul arus ina ba da fahimta kana da lisanul arab kana da kamusul muhir kana da misbahul munir to kaga ai ka hada abubuwan da yawa sannan yana da ka samu na ɗansu daga cikin mutanen zamani irin su al-mu'jamul wasiq yana da kyau al-mu'jamul wasiq to amfani in kana da shi da yawa ke da in ka bude wannan babu sai ka koma can in ka bude wannan ya kawo ta kashi sun sai da ya fara da ai kamar da tafsirin tafsiri ne sai kana yawan tafsirin wata aya sai ka duba wani tafsiri sai ka kawai ya ji ta sama sama ya wuce bai kosar da yunwar ka ba to amma in ka koma wani kuma ya fada da akan ta sama da kowanne sai ga wata ayar mutum ya dauke ta ta kace wannan kuma ajizanci ne da da kullu sai fahimtar sa kawai wannan ba ta bukatar dogon bayani sai dai dogon bayani akan kuma inda shi a fahimtar ta bukatar dogon bayani shi yasa hada su daban da yana da kyau kuma kar ku manta su kalmomi na abin nan al-ma'ajim wato matsayin su suna al-ma'ajim shine hakikanin sunan su domin da an ce mu'jam wato kalmomin da suke fassara ma'anonin kalmomin larabci su al-ma'ajim wato za ka iya kasa su gida uku akwai al-ma'ajim na al-lugawiyya wato mu'jam ne na lugar larabci kadai kamar su as-siha muqtadu siha da samul arab al-qamus al akwai al-ma'ajim da suke da alaka da su kalmomin al-qur'ani kai suke magana ba ruwansu da sauran wata kalma wadda ba al-qur'ani in ba al-qur'ani kalma ta zo ko larabci ce ba ruwansu ita kamar su mufradatu gharibul qur'an al-imam al-asfahani akwai kuma ma'ajim wanda suka shafi kutubul hadith kadai kamar su annihaya fi garib alhadith na ibn al-asir duk wata bakuwar kalma mai kwari da tazo cikin hadisi shi kuma sai dauka fasar akwai kuma da suke zama ubaina garib al-qur'an wa garib al-hadith kamar su al-majmu' al-hafiz min garib al-qur'an wal hadith juz'i uku duk kalma da suke bakuwa cikin qur'ani ko cikin hadisi za su zo su fasara ta sai shi to kaga ko yanzu zai taimaka mutum na larabcin tsantsa na hadisin tsantsa na qur'anin tsantsa don mutum ya tara su haka da yawa amfanin tarawa shi ne kana da damar ka abin nan ka duba nan ka duba can ka duba can karatu ba yiwuwa ta hanyar littafi ɗaya ko littafi biyu sai mutum yana da littafai da yawa kuma lallai sai ya kaso lokacin zai duba koyaya ne yasa wani malami ke ba da shawaran cewa in kana so ka molewa littafi idan ka sayi shi karka yadda ka sa shi a cikin kanta a labirarin ka sai ka karanta muqaddima ka karanta faharisa kuma lokacin da kake karanta musamman faharisa ya zanto kana da yar tawadar ka a hannu ko biro ko pencil da ta zuna mu kitabul ijma ko in jalai anan da yana da cikin abin da ya ja hankali na misali a qasamul kalam sai in jalai anan ta'rif al ahkam al wada'iyya sai in jalai anan mu na karance mukaddama da ita mukaddama ita ce mabudin kowane littafi ne littafi zai faɗi tsarin sa wajen wallafa littafin wanda inda baka fahimce ta ba kawai ka bude wani babu a cikin sai ka gane ba amma in ka bi tsarin da ya riga ya baka na yadda mabudin littafin su shike na sai ka fahimta duk littafin da zaka saya na duniya kafin ka shigar da shi maktabar ka lalle ya kasance ka karanta mukaddama ka karanta fahari a cikin fahari za ga wani abin da kana ta neman sa tuntuni ka rasa yau ga shi ka ga fahari sa din sa bayan ka karanta mukaddama sai zanto abu na biyu za karanta kila cikin littafin shine karanta wannan abin unwanin da ka gani wanda ya ja hankalinka ko wanda kake da kisirwar ka san shi ko Allah kan ka san ra'ayin mai wannan littafin kai in da ka san ra'ayin wani mai littafin ko wani marubucin daban to wannan yana da fa'ida sosai da sosai yana da fa'ida amma dai abin da yake bukata shine lokaci kuma lokaci ya yawa kowa kaɗan to amma a haka mutum zai matsawa kansa a haka mutum zai matsawa inda za ku gane duk abin da ka matsa za ka iya yi duk abin da ka sa kanka in dai ka nemi taufikin ubangiji ka yi isti'ana da shi subhanahu wata'ala Allah zai baka tofiki ka iya ka jarraba ka da jarraba ita ce khairu misal khairu misal duk abin da yake baka wahala ka tashi a gaban sa ne za ka ka iya shi amma idan tun farko ka riga ka karaya ka je makaranta ne da nufin yaki da jahilci ba ka je dan ka zama malami ba to har abada za ka mutu kana dan yaki da jahilci amma dama ka je da nufin kai koyaya dai za ka samu rabanka a cikin ilimi koyaya sai ka ɗauki mataki wanda za ka yi wannan har da tsinan da kuke yi ai da kira an kyale mutum shi kaɗai ba zai iya ba amma in ka matsa da kanka sai ka kana yi kuma duk wahalar abin da kake son ka haddace shi wani lokaci yana kyau ka yi rubutu idan mutum yana da allo kamar wannan a gidansa ko a ɗakinsa ko a falon ko a shagonsa kuma mutum ba ba magidanci ba ne ba ma'ana waɗansu baitoci da suka kowanne wahala guda biyu ko uku kawai sai ka rubuta su ana a jikin Allah kullum ta shigo shagon za a gan da an yi sati ɗaya ka haddace ba sai ka zauna ba kana sayin wani abu mai wahala ya yi kayi ta ya ki haddaduwa rubuta shi a jikin Allah wani lokacin haka muke lokacin muna karatu ko ka samu wata takarda ma kawai ka rubuta baitocin sai ka zo ka sa kusa da inda kake jikin gadon ka inda kake barci ka rasa ita haka lokacin da ka ɗauka ya kayi ɗin nan barci ya ki ɗaukan kana fulawar jaki sai ka hango a biya ɗin kuna ido hudu kamar da su kenan galibin haɗuwa da mutane in ba na larura ba shi kenan sai mutum ya kauce masa sai ka samu fa'ida mai yawa Allah mana gaba da fitar da haka ku gane kenan daga sati guda in muka yi darasi ɗaya saura nawa biyu daga nan idan muka yi uku mun sauke littafin kenan insha Allah ta'ala kafin nan dai ka sa ta hutun azumi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai sati mu zuwa kai tambayar ka assalamu alaikum